أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو مهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kamar yadda ke gudana karatu na ranar lahadi a nan masjidin sabilul huda ga wanka tare da magara inda muke gabatar da littafi na al'adab mufrad na wani malami abu abuwa abu abdullah muhammad bin ismail wanda aka yi saninsa da imamul buhari mai rasuwa hijira tana da shekara 256 yau muna ladi 12 ga watan rajab shekara ta 1446 allah ya mana mafaka a sabon da za mu karanta a wancan satin a wancan satin bai karatu ko? a wancan satin da ya wuce wanda aka tsaida daga shi ba a yi ba sai wannan satin muna cikin babi na 100 muna babi na 366 babi 366 babi na 366 a cikin wannan babin shi ne babu yake cewa babin man da a sahibu wanda ya kiraye abokinsa fayaha tasiru ya takaita suna wayan kusumin ismihi shay'an ya rike wani abu daga cikin suna wanda muka karuwa ta farko ta kamar wannan babu yana karantar da mu kamar a sunan mutum ka rike wani harafi kai kiran shi wannan ba laifi ne ba annabi sallallahu alaihi wasallam ma an samu yana kiran sahabbai haka nan kamar yadda muka yi bayani wancan satin a ruwaya ta farko da muka karanta kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ne sai ce ya aishu ita kuma aisha da take ko da yake ya aishu kamar kuma da makam saloli na aba hurera ko a nan salalai salalai zai kiran shi a wani gurin bai cewa aba hurera in sai a ce ya ahe ce ya aba hir haka kuma kenan kamar mu wanzu an na wani abu isma'il sun ce mai ismu kenan ko ila kaga ba laifi ne ba sa'an nan ma na kiran sabai da wannan a rage wani abu shine fa ya hata siru a takaita suna wayan kusme su mai shewa a rage wani abu daga suna kenan zuwa ga annabi yana kiran sahabbai kaga aisha bai ce ba aishatu sai ce ya aishu wata ran aba hurairah sai ce mai ya aba kir mansur ya zama jiri mansur mansur mansur usman sai mu ce ruwa ta kasa ta usman ce gani za a ce kenan wannan baban da mai bayani a cikin wannan baban mai bayani wancan a karatu wanda ya wuce na yadda ake takaita suna ba laifi ne ba wanda al'adar mu ce mu yanzu muna yi wannan muna kama al'adar ta turawa ita kuma musulunci ya da wannan na kare ne sunan mutum a kira da ya kira shi sunan shi isma'ilu ga ne kace ya ya isu ba laifi ne ba mun karanta ruwa ta farko ta 827 yanzu mu karanta ruwa ta 100 takwas da ashirin da takwas kenan zan mu tashi ruwaya wisan ben tweet ko? wisan ben tweet saboda makari ta baban duka ruwaya biyu gari mun karanta ta ko ta biyu ce zama karanta sai ce
قال حدثنا محمد بن عقبة قال حدثنا محمد بن إبراهيم اليشكري البصري قال حدثتني جدتي أم كلثوم بنت ثمامة أنها قدمت حاجة فإن, فإن أخاها المخارق بن ثمامة قال ادخلي على عائشة وسليها عن عثمان بن عفان فإن الناس قد أكثروا فيه عندنا قالت فدخلت عليها فقلت فدخلت عليها فقلت بعض بنيك يقرئك السلام ويسألك عن عثمان بن عفان قالت وعليه السلام ورحمة الله قالت أما أنا فأشهد على أني رأيت عثمان في هذا البيت في ليلة قا- قائضة ونبي ونبي الله صلى الله عليه وسلم وجبريل يوحي إليه والنبي صلى الله عليه وسلم يضرب كف أو كتف ابن عفان بيده اكتب عثمان فما كان الله اكتب اكتب عثم الشاهد كده أثم فما كان الله ينزل تلك المنزلة من نبيه صلى الله عليه وسلم إلا رجلا عليه كريما فمن سب ابن عفان فعليه لعنة الله
اين الشاهد في الحديث الشاهد كده اين الشاهد اين الحديث kaga ukutub bai ce ba ukutub usman in ji aisha nan ma wannan ruwa da zama karanta ta zo a cikin musnad na imam ahmad eh to la shawahid ai na saba shawahid yanzu shi na saba na ya aishu ai aka rage hu sitta buhari muslim da asabu sunan ai sun hudu na- na sama kuma wacce na makan na kuma karanta na abu hurairah na abu hil ai shi ma shahidi ne kenan wa in ka in ka ce ma da ifa ce ai alhadis sai mu ce lahu shawahidu حدثنا محمد بن عقبة قال حدثنا محمد بن إبراهيم اليشكري اليشكري البصري متم بصرة كنا قال يتي واني يتي محمد بن إبراهيم aliyashkuri ko shi ne ko ya ce hadasati ni jaddati kakata ta bani labarin hadisa yana hadasati ni jaddati kakata ta bani labari wace ce kakata shi ga sunan da ummu kulsumu bintu sumama ita ce kakawa yawa muhammadu bin ibrahim ya kawo labari ya ce da gurin kakasa kakas tasa kuma ga sunanta wace ce ummu kulsum bintu sumama to labar ta bashi ita ce ita ummu kulsum wannan bintu sumama annaha qaddimat hajjatan ta gabato garin makka domin yin aikin haji annaha qaddimat ne ta gabato zawa haji kayan da ta gabato zawa hajin yiwa daga busra ta zo ta biyo ko madina ta kwana ta wuce ina maka ko to shi ne ta annaha qaddimat ta gabato hajjatan tana mai hajji da ta gabato tana mai hajji a hanya kenan ko a can fa inna akhaha bukhariq bin sumama qala a garin makka ce ko madina ce da kai dan uwanta ita wa ita ba kursun wa dan uwan nata bukhariq bin sumama to shi ne ce fa inna akhaha dan uwanta muhariku bin sumama kala sai ya ce mata kamar shi muhariku bin sumama yana so a yi a takamai ta gurin aisha bai samu bai yi bata wannan sai kuma ga al'uwar shi ta zo gari mace kenan shi ne sai yake ga al'uwar tashi ummu kulsum ya ce ga fatawa ta aji a gurin aisha sai nan shi muhariku ya ce kala sai ya ce mata ko ya ce wa udkhuli ala aisha ki shiga gurin aisha wasalliha ki tambaye ta wasalliha ki tambaye ta ko an usman bin affan akan labarin usman dan affan me yasa zaki tambaye ta akan labarin usman bin affan sai ce fa innan nasa mafi da mutane kad aksaru fihi indana suna yawaita zancen shi a gurinmu a wani lafazi ga wata ruwaya na isaba sai ce fa'innan nasa kad shatamuhu mutane suna aibanta shi suna gane magana kuma ka zo kan ba a yi kusan fitinar da aka yi ta zamanin usman bin affan ko to da aka wannan fitinar ta zamanin usman bin affan kenan bayan wannan sai mutane suke aibanta usman bin affan radiyallahu anhu wa iyad billah kenan su suna can wani guri karkara labari ya- ana yana je musu na aibanta wa usman shi ne da ƴan shi ta zo hajji sai ce wa ƴan uwar tashi shiga ki tambayo Aisha mu fa a can karkara wajen mu mutane suna yawan aibantawa Usman shi ne ce mata fa inna nasa qad aktaru fihi indana mutane suna yawaita abubuwa a kan shi a gurinmu aksaru sun yawaita kenan zancen shi sun yawaita abubuwa a kan shi ga wata ruwa muka ce fa'in da nasu ƙarɗi shatamuhuwa mutane suna aibanta shi a gurinmu je ki tambayo mu mu aisha ki ce yaya ne ake wannan ƙalat sai ta ci ƙalat wace ita wa ita umu kursum kenan yanzu umu kursum wani saƙo aka bata ta zo ne haji ko sai ya kar dan uwan da yazo ba ta wannan abu me yace mata dan uwan ta muharib kije ki tambayo mana Aisha kama da labari akan wa Usman dan Affan domin mutane suna yawaita magana akan shi yawaita magana kenan shine na gaya mai aibobi na magana haka ne ko ba haka ne qalat sai ummu kulsum tace fa da haltu alaiha sai na shigo gurin Aisha fa qultu sai na ce kenan nan ta yi sallama ta shigo gurin aisha za su gaisa su yi hira da aisha shi ne fata hantu alaiha ya su gurin na shigo wa aisha fa qultu sai na cewa aisha umaira ba'adu baniki ya qur'iki assalam nan ba'adun nan wani shashen shashe daga ƴaƴanki suna yana miki sallama kenan ai shi mutumin da ya aika mai fatawa ya ce a gaida ta kuma mai fatawa shine tace ta ce wa aisha shashi daga 'ya'yanki suna miki sallama ko bacin wannan wayas aliki kuma suna miki tambaya anil usman bin affan akan wai wane ne usman dan affan akan labarin usman dan affan labarin ruka da yake iske maka karkara can a ce an yi kaza an yi kaza akan usman haka ne ko ba haka ne ba usman mutumin gaba ne a gurin sahaba a gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko ba haka ne ba mun gane fatawai qalat wace aisha wa alaiki salamu rahmatullah shi ma amincin Allah da rahama ta iske shi wanda ya sallama amai da ko qalat qalat wace kenan zata ba da amsa abin da aka tambaye ta me aka tambaye ta akan labarin Usman sai Aisha ta ce amma ana ni dai Aisha fa ashhadu na shaida ala anni ra'aytu usman fi hazal baiti akan naga usman dan affan a cikin wannan gida gidan wa kenan gida na gida gidan manzo Allah naga usman bin affan a cikin wannan gidan fi lailatul qa'izatin a cikin wani dare mai tsananin zafi qa'izatin shadidatul harri a cikin wani dare mai tsananin zafi a lokacin kuma tace wan nabiyullahi wa jibrilu yuha ilayhi wannabiyu la shi kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wa jibril yuha ilaihi a lokacin wannan dare mai zafi jibril yana kawo wa annabi aike wahayi wannabiyu yadrubu kaffa aw katafi ibn affan kuma a lokacin da ake wa annabi wahayin nan usman yana gurin sai annabi yake bugon kaffa aw katafi mene tafin hannu ko kafada kenan suna zamne da annabi sai annabi mala'ika jibril yana wa wa yana wa annabi wahayi kenan annabi sallallahu alaihi wasallam ya kan buga tafin hannu ko kafada tawa ta ibn affan usman bin affan biyadihi da hannun shi mai daraja yana cewa uktub rubuta wannan wahayin usma rubuta kaga shari rubuta usma rubuta rubuta abinda ake wahayi nake ga usma sai ta ce wai kamar zata ba da labarin usman babban mutum ne ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ta kawo wannan labarin kenan wannan labarin din kai ba mai girma ne ba ba ai wani abu akan ka ba shine tace fa ma kana Allah yanzu tilkal manzila Allah bai kasance ba zai sauko wannan abin saukowai wannan wahayin min nabihi daga zuwa ga annabin shi illa rajulan alaihi kariman sai dai wannan wanda yake gurin nashi ya kasance mutum ne mai girma in ba mutum ne mai girma ne ba ai a lokacin jibrilu bai zo gurin ba har annabin kuma ya cewa usman rubuta rubuta sai ce faman sai ta ce faman sabba ibnu affan duk wanda ya gaya ibnu affan usman magana fa alaihi la'anatullahi tsinuwa allah ta shi fa alaihi la'anatullahi to na gare shi tsinuwa Allah duk wanda ya ga usman magana mun gane ruwai ka mu ji a shahi mun gane ruwai ko kenan abin da yake ne kenan ita su labari a iske musu karkara labarin ka wannan fitina da aka yi ai mu huce gurin ta ko fitinar da aka yi ta har kashe usman bin affan labari ya iske su kenan shi ne ita da ta zo haji shi wanda labarin ya iske shi na ana aibata usman sai ya ce ta je ta tambayo labari gudun aisha nan da dai karshen dai yawwa to kenan shi ne aisha ta ce ita ta ga usman a wannan gidan na manzan allah a wani dare mai tsananin sallallahu alaihi wasallama a wani dare mai tsananin zahi kuma a lokacin jibril yana kawo annabi sallallahu alaihi wasallama ne wahayi kuma annabi sallallahu alaihi wasallama yakan bugo yake dan bugon tafin Usman ko kafadar shi yana cewa Usman rubuta wahayi rubuta wahayi shi Aisha ta ce ai in ba mutum mai daraja ba ba za a san ko wannan aya bai na zanna a gurin kenan mai tunna daraje Usman kenan inda Usman ba wani babban mutum ne ba mai daraja gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kenan da wannan aya ba ta sauko a lokacin nan ba jibril ya kawo wahayi usman tare da annabi sallallahu alaihi wasallama amma annabi sallallahu alaihi wasallama yana ga usman da afan yana cewa rubuta wahayin ayoyin rubuta rubuta kina kashe tace kuma duk wanda ya ga usman magana ko ya aibanta shi la'anta Allah ta bata gare shi a shahidi na wannan hadisi ina ne usma ko usum usum kenan ana iya abrije in suna ba laifi ne ba isma'il ka ce daidai masu ka ce ja'afar ba kenan duwa nan ba laifi ne ba inda nake duba da ne ba laifi ne ba kenan wannan babu na ɗari wani ayi ne mu ci gaba ɗari uku da sattin da bakwai babun zaham wani hadisi mun yi shi a can baya a babi na 333 a hadisi na 775 kenan wannan ya karrara shi hadisi ne mukarrar ya yi shi can baya a can ya kashi anan babu zahari kenan idris da muke irin da akan sunaye ne zababbun sunaye wanda ya kamata a sa da wanda bai kamata a sa ba da sunayen da annabi ya sauya da wanda annabi ma ya ce bai sauya ba da irin wani ne muke nan kenan sai ka a can jahiliya suna sa mutum suna zahamu me zahamu cunkoso kawai sa sawa cunkoso cunkoso haka eh ko matsala kawai sunan shi cunkoso ko ko rububi ko zaham cunkoso ko rububi rububi ko cunkoso ko gosu lori dai sunan shi gosu ingilishi ne gosu lori to sunan shi cunkoso shi wannan sahabi sunan shi tunkoso shi ne saham kenan shi ma sai annabi ya kira shi ce da gaba sunan ka tunkoso ba sunan ka waye sai ya ce قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا الأسود بن شيبان قال حدثنا خالد بن سمير قال حدثني بشير بن نهيك قال حدثنا بشير قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما اسمك قال زحم قال بل أنت بشير فبينما أنا أماشي النبي صلى الله أماشي النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا ابن الخصاصية ما أصبحت تنكم على الله أصبحت تماشي رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت بأبي ما أنقم على الله شيئا كل خير قد أصبت فأتى على قبور المشركين فقال لقد سبق هؤلاء خيرا كثيرا ثم أتى على قبور المسلمين فقال لقد أدرك هؤلاء خيرا كثيرا فإذا رجل عليه سبتيتان سبتيتان يمشي بين القبور فقال يا صاحب يا صاحب السبتيتين ألك سبتيتيك فخلع عليه
ما قال
قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا عبيد الله بن إياد عن أبيه قال سمعت ليلى امرأة بشير تحدث عن بشير بن خصاصية وكان اسمه زحما فسماه النبي صلى الله عليه وسلم بشيرا
shikenan ya suna shi cunkoso shi wannan sabon sunan shi cunkoso sai annabi ya saya mai suna ce da yau sunanka bashir tunda ai kaga cunkoso kai ma ai abin bai yi ba yawa kenan wannan hadisi mai shi a nanawa can baya babu 333 hadisi na 775 mai shi mai doshi ne حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا الأسود بن شيبان قال حدثنا خالد بن شميع قال حدثني بشير بن نكيك وابا لبان بشير بن نكيك قال يتي أتى النبي شي وانا بشير يتي يازو قرآن النبي شين أتى النبي صلى الله عليه وسلم يازو قرآن النبي صلى الله عليه وسلم فقال سي النبي صلى الله عليه وسلم يتي مسمك يا يا سننك سيتي kala zahamu sai ce suna na cunkoso rububi suna na rububi cunkoso kala sai annabi ya ce bal anta bashiru daga yau sunanka bashir kenan sai annabi ya saya mai suna daga cunkoson nan ya mai da shi mai albashir kenan sunanka bashir to shi ne ke ba da labarin ruwa mai nashi da dama ne shi ba a cikin ruwa sai ce fa bayyana ma ana umashin na biyu watar ina tahiya tare da annabi sallallahu alaihi wasallama kuma shi ai amshi ma a rasul watar ina tahiya da annabi sallallahu alaihi wasallama fa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce mini ya bin khasasiya nan ya kira shi da sunan uwashi ya dan khasasiya kenan sunan uwashi ne khasasiya kenan kenan annabi ya ce mai ya dan wance ma asbahata tanqimu alallah mi kawayi gari ka keke a yau kamar a wannan ranar mai ka tsana a yau me baka so a wannan ranar shine ma asbata tankimu me ka waye gari yau kake ki ko kake tsana min allahi kenan me kake tsana zai same ka a yau me baka so a yau sai ce amma da duk da wani annabi ce mai asbata ka waye gari to ma shi rasul ka kaga annabi kuna tafiya kenan me yake daɗi ga wannan asbata ka waye gari to ma shi rasul kana tafiya tare da annabi sallallahu alaihi wasallam qultu sai nace wane shi wanda aka sauya sunan ko sai ce bi abi anta wa ummi fan sakka uwata da babana ya manzan Allah ma an qimu alallahi shay'an bana ki ko bana tsana komi a wannan ranar da zai same da gurin Allah kullu khairan qad asabtu dukkan alheri na same shi yana yau daɗi nake yi duk wani abin da ke komi na samu dukkan alheri to a cikin tafiyar ne sai ke ba mu labari mu dai a shahidi nan mun wuce shahid me shahid bashiru ne mun wuce wannan faƙala sai ya ce fa'ata ala kuburin mushrike a cikin tafiyar da suke sai suka zo kaburburan mushrikai yana zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam a kabura tun da garin ba irin mu ne ba mu mu wanzu duka gari daular musulunci ne sai kabari daya su kuma can ba duka ne ba musulunci sai zamanto daban-daban kenan can kamar lokacin nan kabarin mushrikai daban na musulmi daban to da suna tsaka tafiya ne fa'ata ala kuburul mushriki sai suka biyo akan kaburburan mushrikai yanzu ma haka ne ko to na ahli kitabi fa'ata ala kuburul mushriki sai suka zo a bisa kaburburan mushrikai faƙala sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce laƙar sabaka ha'ula'i khairan kasiran waɗannan alheri da yawa ya huce su ne kenan sun mutu ba su yi imani ba waɗannan na kwancen na matattun da suke kabarin nan sabaka ha'ula'i khairan kasiran alheri mai yawa ya huce su saboda sun mutu ba su yi imani ba tahiyya ta ci gaba da su biyu sun ma'ata ala kuburin musulmi na kuma sai suka zo kaburburan wa musulmi faƙala sai annabi ya ce mai fallaƙad adaraka ha'ula'i khairan kasiran waɗannan alheri mai yawa ya riske su domin sun ga annabi sun yi musulunci sun shiga musulunci sun mutu akan musulunci da wani alheri da yawa nan ya riske su to suna cikin kabar yanzu kai suna yana suna cikin kabarar musulmi ko suna zagayawa to suna zagayawa nan ne fa iza rajulun alaihi sibtiyatani sai annabi ya tsun kayo wani namiji yana saye da takalma an aka ce sibtiyatani takalmi wanda aka yi shi da fatar saniya ke mamma kama a can zamaninsu da ai da fata ake takalmi kamar barka wannan to ta ya ku bayi kawai za a yi ta ta fata haka nan fata wadda ba a jere ba shi kuma masu manyan gari masu kudi sai a yi tasu wadda fata gata nan a jeme a gyare liyaf kai kuma kawai a fata za a sa da gashin a jama wannan ka sa takalmanka kenan duk daga nan daga sa takalma ka ba cewa mai kudi da wannan da ka ga mutum takalmin shi dama ya sha gashi ka san ya ku bayan gari ne da ka ga wancan kuma su ne manyan gari masu kenan sibtiya ta yi ne ne takalmin fata wanda aka ke ne ke ne mu ɗauka takalmi na fai zara julun sai ga wani mutum alaihi siftiya ta ne yana sayar da takalma yamshi bainal kubur yana tafiya cikin kabinin kabarbirla faƙala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya sahibi siftiya ta ne ya kai ma'abucin wannan takalma alki siftiya ta yi ka hudda takalman naka hudda su bari tafiya da su tsakai makwantai tsakankanin kabari da kabari fahala ana alaihi sai wannan namijin ya hudda takalmin shi wannan bayanin akan wannan mas'alai a darasi da muka yi wannan hadisi na can baya duk mun yi shi yanzu ya maido mu hadisi akan dai kawai an sauya suna mas'alar hudda takalmi a kabarburra in za a shiga kabarburra mafi ingancin magana mafi yawan malaman hadisi sun ji akan hudda ake in an shiga kabari don girmama kwantai da kabarbura ana hudda takalmi an mai bayani a wancan katina da muka yi wani hadisin imamu ahmad imam bai haƙiƙi cewa imam ahmad daga ya yi kwana makwantai in zai shiga sai ya sa takalmin shafin shiga amma dai an samu kuma daga cikin salf din magabata waɗanda suka ce ba sai an hudda ba irin da kwai mun zara su a wancan karatun wanda suka ce ba sai an hudda ba amma dai ruwayoyi wanda suka yi inganci na a hudda sun yi sunna ne a hudda sai dai inda magana take kuma malamai sun ji akan kare rai yana hifizin nafsi yana gaba da komi mun gane hifizin nafsi yana gaba da komi kenan sai malaman da suka ce sunnan ne kuma sai suka yi bayani sukan ce ba kwantai namu na yanzu da kaya da kwalba da kashi in ka je ka tako na ba kana tsangal tsangal kenan kiyayewa ka sa takalminka ka shiga saboda darura kaka taka wannan abun ba kai laifi ba kenan shi ne matsala a wari kenan me zama ɗauka nan in ka ga mutum ya ji makwantai ya fudda takalmin shi ya tahiya taka ya yi ya yi sunna shi wanda bai hudda ba ba bai san hadisin ne ba ya sani akan ne bai hudda ba akan darura kuma sai talar annabi yanzu makon mu ne yanzu kace ka hudda ka ka shiga kai ma ka san da hikai ta sai kai take wai kiwi koko koko yana shiga ka duk zage makon sai islamu a cewa ta yi shi ko a musulunci hifzul nafs kare ranka yana gaba da hifzul kuma akwai hifzul din da ya zama to kuma ba ba farilla ba kenan hifiz ka kare ranka jikinka yana gaba da kare abu wanda ba farilla ba shi hudda ne ne sunna ne amma dai in baka hudda ba kashi in ka hudda ka shiga zaka taka kaya ko zaka taka wani kashi ko wani abuwa in ka sa kashin kayi ne ba kai ne ba kenan kai da ka hudda kanka dau shi wancan da bai hudda ba ya nisa hadisi ne ba ko kallon shi bai da imani a haka ne ma kenan shi yanzu wani fesar da ya hudda kai kalli malam ya san da bai hudda ba bai da imani kenan malam ya san da bai hudda ba ya san hadisin abin da ya sa bai hudda ba saboda ya hau da rura saboda yana tsoron in ya sa ya taka ne takalmi ya taka aya ko kashi ko wani abubuwa ya hau wannan da rura bai hudda ba shi ko da ya hudda ya yi ya yi sunna kenan kan kowa wa kallon kowa ka san wani in ya hudda aikin yake kai da kun da ba ma ake ji ya baka yi wani imani ba ko kun da shi mai imani haka ne yanzu kuma ka tani mu ko Allah ya nan kuma sun da ka huda yo ai ne ka fage ce ya sai alƙita huda ai bulli da alƙi ya sa ce makwatsi ne na sahara wani turgut haka yi kawai sun da ne ka huda amma dai namu ne suka ce ka huda suka yi eh ko wasu irin su baki a kona buwa eh yawa kai ma ko da amma ne da nan kaji na nan na na koriya ko nan mana kake kauta da kan kana tsaya ai sai ka tafi zan ta Allah da ne eh eh ciyawa ma ta yawa kenan ƙa'ida hifizin nafsi yuqaddamu ala hifizil din to malam usuli ya faɗi wannan mas'ala a wancan karatun da mu yi ta mu dai a shahidi muke da mana zaham an sauya ne daga ma shi 830 yace hadathana sa'id bin mansur qala hadathana ubaydillah bin iyad an abihi qala sami'tu layla yaji layla imra'atu bashir matar bashir shi wanda aka sake wa sunai to haddasa tana bada labari an bashir bin hasasiya daga mijin nata bashir dan hasasiya wa kana ismuhu zahabu ya kasance sunan shi kan ya shiga musulunci cunkoso rumbi fasan mahu nabiyu bashiran sai annabi ya sauya mai suna sanya mai bashiru mai albishir to sai mu je sabon babi na 366 shi ma mun shigen shi baya zamanin jahiliya wannan suna na barra barratu suna yawan sashi amma dai sai annabi sallallahu alaihi wasallama duk ya sauya musu suna a gidan annabi ma da kwai wanda suka shahi barratu barratu guda hudu da kwai mata annabi guda uku dukkan musulunci zo sunan su barratu da kwai ago na shi rabi ba in shi da ya wannan ummu salma da ya ummu salma ita ma sunanta barratu kenan dukkan annabi sai sauya musu suna daga barratu sai mai da su daban-daban kenan kaga na farko da kwai ummu hatul mu'minina da kwai a cikin hatul mu'minina da kwai wa juwairiya da kwai maimuna da kwai zainabu binti jahash to wannan da juwairiya da maimuna da zainabu binti jahash a farkon musulunci duka sunan su barratu kuma agola annabi sallallahu alaihi wasallama ya ummu salma ita ma sunanta barratu duka annabi sai ce da yau ba sunan ko barratu sai sake mun suna ita guda ya maida ta juwairiya guda ya maida ta maimuna guda ya maida ta zainab kenan in ka karanto tarihi zai ga da dama barratu suna yawan sashi a jahiliya tunda wannan a gidan annabi ne ma kaɗai muka samu guda nawa kudu matan shi uku da agulan shi guda a mata uku ne juwairiya mai muna da zainab bin tijash mata uku da da rabiba guda kenan ne barnar fasar shi kamar el kirki el kwarai el kwarai kenan shi annabi mai sake sake sunan wai kishi biyu ne wani sunan kamar kwata-kwata ma'ana ne bayya kamar cunkoso a yi ba suna ne ba cunkoso ko girfau ko ɗaci ko wannan ai kawai sabai da ma'ana ne amma da shi barra wannan ai yana da ma'ana yasa ake sauya shi kamar wani kan mutum ya tsarkake kai shi kamar allah shi ya san mai imani yanzu misali kana da mata hudu daga ina kake ya ce kace daga gidan ilkirki ne yau su wace yan waye to kaga ai bai ba kenan kamar ita wannan an tsarkake ta kenan da wannan irin wannan suna annabi yake yake sake shi kenan daga cikin wanda aka sake muka ce barra barratu an sake shi to sai mu dauka yanzu mu barratun da kai shi na to kaga da annabi yana sake masu sunan barratu zamanin shi a'a mu ko baraka ma muna cin mata bara kuma da kai bara'atuha da kwai bara baraka ce ake cewa bara to wanda dai annabi sauya bara baratu baratu ne eh da kwai masu na ba to sai ce jika قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن كريب عن عن ابن عباس أنس أن اسم جويرية كان برة فسماها النبي صلى الله عليه وسلم جويرية
حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان سفيان الثوري عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن كريب عن ابن عباس عندك عبد الله بن عباس عبد الله بن عباس يتي أن اسم جويرية ita zuwai ta mata hausa yanzu hausa ne zuwai to ita wannan juwairiya tana shiga tana shiga anna ismu juwairiya sunan juwairiya da hausa juwaiko kana barra kenan ya kasance sunanta barra fasamma annabiyu juwairiya sai annabi ya sauya mata suna ce daga yau sunanki juwairiya juwairiya tasgiri ne na jariya kenan kamar ka ce el karamar baiwa Allah kaga zuwa sunan karamin baiwa Allah ne to musamman hawa juwairiya to kenan nan juwairiya ta ɗaya daga cikin juwairiya ta ɗaya daga cikin wa ummahatul mu'minin to sama sama tarihin wa juwairiya juwairiya ita ta kasance asar da farko mace ce a baiwa ce an samu ta a daga yaki daga yaki aka samu ta baiwa ce ita juwairiya a shek- a watan sha'ban shekara ta biyar daga hijira watan shekara ta nawa gazan nabi sallallahu alaihi wasallama bani mustalqin sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya yaki bani mustalqin to a wannan yaƙi na bani mustalkin inda annabi ya rushe wani babban gumkinsu wanda ake ce mai manata to a nan aka kamo ita wannan juwairiya ita ba ta wannan ana aka kamo ta ita kuma diyar sarkin garin ce kamar diyar shugaban hakimin garin ce su da sunan hakimin ai ana ce mata juwairiya bintu haris kenan shi haris din sarkin bani garin ne da yaƙi yaƙi aka kashe mijinta kuma ita aka kamo ta cikin bayi ita wannan barar juwairiya kenan kaga a kuma dokar yaƙi an kamo ta kenan ta zo me ta zan baiwa kenan asalinta kenan baiwa ce amma dai baiwa wadda ta kawo al'umma ta alheri tunda dalilinta duk ƙabilarta suka shiga musulunci duka aka yi samfursa kowa shiga musulunci ne ta ita joriya da wannan aisha take cewa ba ta taɓa ganin mace ba wadda ta kawo alheri ga iyalanta kamar ita wannan joriya dalilinta dukkan al'ummata suka shiga musulunci ya aka yi al'ummata suka shiga musulunci sai mu karanto ruwayoyi a kanta ya zo da dama can can can za mu ɗauko ruwaya ɗaya biyu mu karanta sai mu gama kuma ka ɗauko ruwaya abu dauda akan juwairiya sai ruwa abu dauda yake cewa lamma kasama rasul sallallahu alaihi wasallama sabaya bani mustalikin lokacin da aka komo daga yakin bani mustalikin annabi sallallahu alaihi wasallama ya raba sabaya kamar bayi da aka samu ai suna suma mine ganima ne da aka raba su kenan yanzu an komo daga yaki an raba bayin bani mustalikin sai ce waqa'at juwairiya bint haris fi sabili sabit bin qais bin shammas sai juwairiya da aka raba ta sai ta faɗo rabon wani sahabi wanda ake ce mai sabit bin qais bin shammas a raba ganima juwairiya ta faɗo hannun shi shi wannan sahabi to da ta faɗo hannun shi to he ita juwairiya tunda iya sarki ce ga izza ga kyau ga waya ga komi sai ta zo ta cewa shi wannan ya mata mukataba me mukataba ko da an ciyo ka gurin yaki an raba ka a ganima to sai ka zo ka fasanci kanka sai ka ce zan ba da rakumi 40 ko zan ba da kaza ka bar ni in koma kenan sai ita joriya ta zo ta gaya wa shi wannan haris shi wannan sabit din to ni mukataba za a mu ilman ya ce me kake so a baka za a kawo in fasanci kaina in koma kenan shi wannan sahabi ya yarda to sai aka yi ɗan makara shi saharu shi babanta sarki bai turu ba bai zo ba ita kuma el ilmanya da ta tashi juwairiya da kanta sai ta ji gurin annabi sallallahu alaihi wasallama sai ta ji gurin annabi sallallahu alaihi wasallama ga ruwaya aisha aisha take ba da labarin aisha ta ce tunda da annabi sallallahu alaihi wasallama in zai je yaƙi wani yaƙi yana zuwa da matarsa kamar yadda ya ko da aisha cikin mata sai a sai da ita to a cikin kuma wata an zo ai ba sai an so gari ba ake raba gari ma to lokacin juriya da ta je gurin annabi ta shi wannan sahabi zai mata mukataba za ta je kuma babanta bai so ba to za ta je gurin annabin da kan da kanta ta yi magana to da ta zo kanta ga annabin sai Aisha ta ganta a nan ruwaya Aisha take cewa da na ganta ma sai na tsane ta me yasa Aisha ta ce ta ce juriya imra'atun ce kulwatun mulaha duk wanda ya ganta sai ya so ta kamar mace ce wadda duk wanda ya ganta ana ce mata ajima da nisa'al lokacin duk wanda ya ganta sai ya so ta kenan ita Aisha ta so ta ne ta kita ne kamar kishi ne dan katta ji ita juriya a tun Aisha abin ya shigar da kai juriya ta je ta aure mata miji ne da wannan Aisha ta ce da na ganta ma sai na kita amma da a kuma Aisha sai ta gyara ta sai juriya ta zo har gurin Annabi sallallahu alaihi wasallama sai ta ce take cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama shine arwa yake cewa fa atat rasul sallallahu alaihi wasallama fa qala ya rasulullah inni juwayriya bintu haris inni juwayriya bintu haris eh a lokacin da inni eh kenan ni farauta ce iyai haris kenan ni ke wance ce kuma ni ibnatu sayyid qaum ni ce iyai sarkin garinmu wa kad asabani min al bala'i ma lam yahaf alayka kuma bala'i ya same ni wanda bai koyuwa ba da ka gani ka sani an kamo ni na zama baiwa bala'i ya same ni ban shi ituka na zo maka annabi asta'iluka ala kitabati ka taimake ni akan wannan mukatabar da aka mini kuma na shiga musulunci shi kuwa kaida ko ka shiga musulunci in an kamo ka bawa sai ka biya abin gita ce ni musulma ce na shiga musulunci amma dai ka taimake ni ala kitabati a bisa wannan abin da aka ce sai na biya in biya sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata fa hallaki min khairin min zalika kina sa abin da yafi wannan alheri kamar je wannan ko sa annabi sallallahu alaihi wasallam duk aure da yake yi ba aure ne ba ne yana so aure ne dan wata masalaha kamar annabi yana aure na masalaha na neman ci gaban musulunci ba aure ne ba irin namu shi duk auren da yi wani entiri ne nawa na musulunci ba na shi ba mun gani kenan annabi ya ga abin da yake tsaye a kanta tun da iya sarki ce sai ce mata fa hallaki min khairin min zalika kina san abin da yafi wannan alheri qalat wa ma huwa ya rasulullah tace menene wanda yafi wannan alheri ya manzo Allah sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce aqdi kitabatiki wa atazawwajuki zan biya abban sattaki kuma zan aure ki to ya sarki ta samu sarki wanda ya fi sarkin sarakuna kuma ya fice ta samu wanda ya sarkan gaba daya ya ta amince kenan kaga ta amince ita kuma an kamo duka yan garin su bari an rawa sai ta amince annabi aka ce ba da darhamin sadakinta 400 darhamin zinariya 400 ya bada shi ko ba wata duk wani labarin aibe iske shi na hanya shi ma zai zo to anan sai labari sai watsa yana a cikin mutane annabi sallallahu alaihi wasallam zai aure shuriya kai wannan ta kamo wani aminta an raba shi ne bawanka wannan kanin babanta baba wannan wan babanta wannan kazar da duk kun kamo to sarka annabi sallallahu alaihi wasallam ai ka baiwa kenan sai labari wasa annabi zai aure shuriya kenan kowa sai zamanto duk wanda ya rike duk aminta ne kanin babanta ne wan babanta ne kowa ce na sake ka ba bukata ba dukkan sai aka sake su aka samu mutum wajen ɗari aka suke a wannan rana wannan ɗari duka ne wannan karamcin da aka musu suka shiga musulunci ta gami ta kawo ta kawo duka sai suka shiga musulunci ana annabi sallallahu alaihi wasallama yazo aka aure ta Allah nan ana nan kuma ina babanta yana hanya shi kuma ya kwaso rakunma ya zo ya farsanci diye shi yana hanya kan ya zo gurin annabi garin gaugawa e ka raƙuma ai a cikin kana da kiwon raƙuma kana kuwa kana ga wa'ansu raƙuma wanda sun shiga ranka sun shiga ranka kana son su to ashe bai sani ba ya kwaso wa'ansu raƙuma wanda sun shiga ran shi sai je kusa gurin annabi ya lura da su ka ga zo gurin annabi sai ya kote wajen ko guda hudu ko wannan wanda suka shiga ran nashi sai nabe sai ya kulle su a wani guri sa musu da bai bai sai ya shigo da sauran gurin annabi sai ce na zuma da wannan raƙuma a bani iyaka sai annabi ya ce a kira ta ta zaɓa a kira zoyiriya aka ce ga babanki ga zama da annabi wani yake so sai ta cewa sai ta ce ma a rasul sallallahu alaihi wasallam wa ta kake sa hukumi ta ce ma a rasul sallallahu alaihi wasallam ana annabi sai cewa baban idan rakunman da ka ɓoye a kwana kaza daidai ice kaza daidai kaza da zaka masa da bai bai kai kaza kai kaza duk ina suke guda kaza sai ga dai ba mai faɗin wannan ba tun da a cikin duwatsuna ya kulle shi yayi dukka aka ba shi labari abin da shi ma baba sai ta ashhadu la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah kenan kaga uba ma yi kenan kaga dalilin aurenta gaba daya kabila ta ta musulunta kenan kaga aurenta bai kawa musulunci kawa musulunci kenan kaga duka auren annabi haka ne dan wannan Aisha take cewa a ƙarshen ruwayar nan ba ta taɓa ganin mace ba wadda ta janyo alheri ga iyallanta kamar wa kamar juwairiya kuma da ta shiga musuluncin nan juwairiya ta kasance mace ce mai ibada aisha da kanta take cewa wa inna ha dukkan joyariya a yawan ibada ta yi ibada ba na sallah kullum sallah azumi haka take joyariya da mutum ita aisha ai ta hadisin da muke sha'ada da kusurin nan wuce shi inda annabi sallallahu alaihi wasallama da asuba in yaje masallaci sai a majin a gidansa ta yi gurin sallarsa annabi idan da ke gidansa in yaje masallaci ya dawo tana in yaje annabi ya sallar asuba bai dawo a sai rana ta fito amma da in ya komo a inda ya fita a inda ya bar sallah annabi ismola tana tasbihi kullum ai ga ruwaya inda yace wata ran ya zo ga ruwaya Abdullahi dan Abbas ya je masallaci har sai da rana ta fito komo gida ya ga juwairiya a gurinta yake cewa ma zirti fi majalisuki har yanzu biki gushe ba a wannan gurin naki kina ta addu'a annabi yace da kar kultu ba a take arba a kalmatin amma dai ni zai kara mata wata addu'a sai annabi yace ni na wado an su kalmomi guda hudu bayan ki salasa marratin na wade su so uku lawuzinat da a auna yaunin su bi kalma take da kalmomin da yake faɗi ke wazar tuhunna da wanda na hudin nan guda hudin nan su uku da sun rijayi lada sai annabi ya kara mata yace subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalmati kenan wannan kalmar annabi cewa juwairiya wanda ya faɗe su so uku yahi wanda ya zamna daga bayan sallai asuba har rana ta fito yana ta wani addu'o'in shi yana ta sabihi in ka faɗi wannan so uku ladanku kai wanda ka hilada annabi ga joriya sai ƙara mata wani lakanin mana ta kaga subhanallah ba wahala kuma subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalmatihi سبحان مساكري سبحان سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته annabi ya cewa juwairiya duk wanda ya faɗi wannan kalmar su uku to ya yi wanda ya zamna bayan ita da ta zana bayan sallai asuba har rana ta wuto ya yi wannan daga kaga hanyar ta yi muka samu wannan lakanin wannan fa'idai kenan dai kaga kaɗan daga cikin tarihin juwairiya sai ta kasance juwairiya tana ɗaya daga cikin ummuhatil mu'minina sai ce ko lokacin
So, قال حدثنا عمرو بن مرزوق قال حدثنا شعبة أنا عطاء بن أبي ميمونة أنا أبي رافع أنا أبي هريرة قال كان اسم ميمونة برة فسماها النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة muka ce a gina annabi sallallahu alaihi wasallama sunan barra barra wanda ya sauya musu suna guda nawa mun gawa da sunan ta barra ta biyu ga ta biyu nan ko maimuna ita ma maimuna sunan ta barra sai aka sa mata suna aka sa mata maimuna ita wace ce maimuna ita ce ƙarshen a cikin mata annabi sallallahu alaihi wasallama ita ce ƙarshen wadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya aura annabi ya aure ta bayan umratul qada'i umra ta qada'i wadda aka yi ta shekara ta nawa ta bakwai a shekara ta bakwai da ya hijira annabi ya aure ta kenan a mata annabi ita ce ƙarshen aure maimuna shine ce wanda rubai hadathana amr ibn marzuq qala hadathana shu'ba an atai bin abi maimun an abi rafi an abi huraira yace kana ismu maimuna barra maimuna da sunanta kan musulunci ya zo ya kasance barra ne kirki ba samma hannabiyu maimuna sai annabi ya sake mata suna ya sanya mata sunanta maimuna kuma ga wata ruwaya mata abdullahi dan abbas abdullahi dan abbas yake cewa kana ismu khalati maimuna khala ta kusa hala take wa abdullahi dan abbas abdullahi dan abbas ita maimuna da uwa abdullahi dan abbas da wannan maimuna uwa ɗaya ba da suke da uwa abdullahi dan abbas da maimuna da uwar Khalid bin Walid matar Walid bin Mugira da matar Hamza diya da kanwa da kanwa da kanwa ne dan wanda ake cewa da kwai dawa Abdullahi da Abbas ba mun ga hadisin shi wannan da muka wuce inda yake zuwa yace inda Khalid bin Muna na kwana gidan inna ni ta Maimuna da wannan shi ai Abdullahi da Abbas ya samu lasisin shiga gidan Annabi kowace kofa tunda shi shi ne yake wa Annabi dan babban Annabi ne ko matar Annabi tantishi tantishi kenan ka gida gaba da baya wata rana ce ka zo gida in mace ce ko ka kake gari to shi gaba da baya mai gidan nashi ko gidan tashi da wani abu da ba sai samu hadisi da ilimi da dama saboda yayi so kwana har ɗakin maimuna ɗakin kinnane shi ya ga duk abin da annabi yake ya ɗauko hadisi shi ne ma'aunin ruwa yake cewa kana ismu khalidi maimuna sunan halata maimuna fasamma hannabiyu maimun fasamma ha kana ismu halati maimuna barra inna ni ta su halata sunanta barra ce annabi sai ya mata suna maimuna kenan muka ce ƴar uwa ce shi abdullahi dan abbas ya sunan uwar tashi ummu fadal ummu fadal lubabatul kubra ana ce mata um ita uwar ta mamma abdullahi dan abbas sunanta ummul fadal alkunyata sunanta lubaba ko kuma ce mata lubabatul kubra saboda kwai wannan matan walid ita ma lubaba sunanta ya da kanwace ita uwa abdullahi bin abbas sai a ce mata lubabatul kubra ita kuma watan walid bin mugira sai a ce mata lubabatul sugira uwa wannan khalid bin walid kenan muka ce kenan da ita wannan maimuna mata annabi sallallahu alaihi wasallama dawa da sunan su hudu dawa da mamman Khalid bin Walid da ita wannan maimuna ummu hatin mu'minin da mammai Abdullahi dan Abbas da mata Hamza diya ya ya da kanwani dan wacce ita mata Khalid bin Walid mace mata maimuna lubabatul sugura ita kuma wannan lubabatul kubra to duk wannan suna ne me yasa aka sauya su saboda tazkiya na gaba kuma nan da zan mu tashi karatu da satin gaba su kuma wannan a daga nan zama tsawon lokaci yayi da kowa an suna su kuma nan kaga afulahu da rafi'u da baraka da ya'ala da yasaru duk ma annabi yace inna kai bada ba an sa su ba daidai su da kai magana kansa annabi ta da na kai bada ba an sa irin wannan sunayen ba suna mai sunan rafi'u ko kuma afulahu ko kuma baraka ko kuma ya'ala to su wani nufa za su yasu eh barka albarka annabi yace da na kai da na kai bari zan hana su sa sunaye su baraka su ya ala su na bi'u su ya samu me yasa me yasa kenan satin gaba zan hudu wani me yasa da baraka mun kuma muna da baraka da dama muna da ya ala muna da ya saru muna da me to kenan ina ga lokacin sallah subhanakallahumma bihamdik wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilayka sai mun je satin gaba kai sai ya ala sai baraka